to bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yau 22 ga watan bulqada shekara ta 1447 wanda ya je da 11 ga watan mai 2026 miladiya Allah ta'ala ya sa mun dawo cikin karatunmu na zauri da muka saba muna gabatarwa a wannan masallaci na masallacin malam bulama yau shi ne dawowa tun bayan hutun azumi da muka zo da muka tafi za mu shiga za mu yi littafin al'itikan fi ulumin ƙura'an na asiyuti al'itikan fi ulumin ƙura'an na asiyuti za mu tashi annabu tsari ma'arifatul habari wa safari yanda za a san wace aya ce ta sauka a halin zaman gida wace aya ce kuma ta sauka a cikin halin tafiya wannan kogayen da malamai ke bi ƙirƙirƙi na ilimi hatta waɗannan sai da malamai suka suka tattace ko ayoyin da suka sauka a zaman gida ana gane ba ayoyin kuma da suka sauka a halin tafiya kuma ana gane ba amsatul habari kathira yace misalan ayoyi da suka sauka a halin zaman gida suna da yawa galibi su suka fi yawa don haka misali zai yawa kenan wa amma safari amma wanda suka sauka a halin tafiya falaha amsalatu to suna da misalai tatabba'tuha na bibice su shi da kansa Imam Suyuti a ya bibici abinda aka samu a cikin hadisai suka zo suka bayanin cewa wannan ayoyi ko dai karara ko kuma a cikin karina sun nuna cewa sun sako ne a cikin halin tafiya min ha daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla lallai a cikin shari'ar ubangiji ku riki maqamin annabi Ibrahim a matsayin wajen da aka dinka sallah a wurin nazarat bi makka wani aya ta sauka ne a makka a ma hajjatul wada'i shekaran wato hajjin ban kwana wannan shi abin da shi ya rinjayar kenan a karanta ibnu abi hatim saboda ibnu abi hatim ar-razi shine abdurrahman ibnu abi hatim ar-razi ya fita cikin tafsirin sa wa ibnu marrawayhi ibnu marrawayhi shi ma ya fitar imamu ibnu kathir ya kawo shi an jabir daga jabir ce lamma tafa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzo ya tsawafi فقال له عمر سي عمر يتي مشي هذا مقام ابينا ابراهيم الخليل wannan shine wato matsaya da baban mu annabi ibrahim madadayi ya tsaya sai shi umar yake cewa anan ne baban mu annabi ibrahim ya tsaya qala na'am sai wato mazala ce eh anan ne tsaya qala afala tattakhibuhu musallan to ba wa rike shi zama waje da zamu rika sallah a wajen ba فنزلت آية تسوى كتبها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كل سنة في عمر أي ملهم ne muhaddath ne so jira ma yakan faɗi magana kuma sai wahayi ya sauko ya dace da maganarsa wa akhraj ibn bardawayhi ibn bardawayhi ai yanzu ya fitar min tariqi amr ibn maimun an umar ibn al-khattab daga dai umar al-khattab annahu marra bi maqam ibrahim ya zo ya gitta maqam ibrahim fa qala ya rasulullah alaysa naqumu maqama khalil rabbina ya manzo Allah ba ma tsaya wato inda wato ba daɗayin ubangiji mu shi ma ya tsaya ba wato mu tsaya mu ibada a wajen qala bala sai magana ce eh to a tsaya a yi tsaya a wurin qala afla nattakhidhu musalla sai ce to ba wa rike shi waje waje da zamu tsayawa yanzu yake magana a farko to ba tsaya ba yace eh ba tsaya tsayawa sai kuma tsara cewa afla nattakhidhu musalla ba ma rike shi masallata ba qala falam yalbas illa yasiran hatta nazalat ba a gushe ba jim kaɗan shi kenan sai aya ta sauko wannan duka haka ya kawo ya kawo kaga daga daga amr bin maimun ya kawo daga umar dan kafa hadisi ne wanda yake ya da hanyoyi da dama ya da hanyoyi da tabarani sun fitar da shi da shi da a cikin mu'jam ɗinsa da shi da wasu ibn arabi duka suna fitar da shi ta hanyar mujahid daga abdullahi dan umar shi ma isnadin sa isnadi ne jayyid sannan kuma da asali a cikin asahihaini yana da asali a cikin asahihaini daga hadisin humayd daga anas bin malik da aka dai hadisi ne wanda yake ya tabbata cewa umar da ya yi fatan makamu ibrahim kuma ya yi fatan allegation din masallata sai Allah ta'ala ta kada ayan cewa ta kawo makamu ibrahim musalla to kaga yanzu wannan ta ya sauka ne a ina kaga ba ya sauka ne a madina ba ya sauka ne a makka a hadisul wada'i lokacin da ake yi a a to yin aiki na ko haji ko umara shi ana asiyuti yana cewa shekaran wato shekaran wato hadathul wada'i ne ta sauka haji da matsala na bankwana wa qala ibn al-hassar ibn al-hassar ya ce nazalat imma fi umrat al-qada to wannan dai aya ko ta sauka dole ittifaqan ne ta sauka a halin tafiya yake ko ta sauka ne a wato umaran da aka yi na ramako aw fi ghazwatil fath ko kuma a lokacin fathu makka aw fi hadathil wada ghazwatil fath wa shine wato ko sulhu hudaybiya zai iya zama tunda shi ma da kai fathu aw fi hadathil wada'i ko kuma wato a hajjin bankwana shi haka ibn hasar ya faɗa bai tantance ba wa minha daga cikin kuma ayan da ake cewa ta sauka a cikin halin tafiya kuma laysa albirra bi an ta'tul buyuta min buhuriha ce ba ba ba ba aikin nagarta ne ba ku zo ma ku zakke ma wato dakuna ta wato ta bayan su ko gina daji ta bayan su al-aya rawahu ibn jari' an az-zuhri annaha nazalat fi umrat al-hudaybiyah az-zuhri yana cewa wannan aya ta sauka a cikin umra da aka yi na hudaybiyah ce wa an suddi suddi yana cewa annaha nazalat fi hadathil wada'i ta sauka ne a hajjin bangwana kaga duka sai sun ittifaqi cewa ba abin da ta sauka ba wannan shine abin da shi suyuti ana yake yake sai ya kawo maka wannan az-zuhri duka wannan tabi'i ne az-zuhri ba daga cikin kibaru a'immatu tabi'i ya daga sigarar tabi'i ne da amma kuma daga cikin manyan malaman su as-suddi kuma shi ma ya daga cikin kanun tabi'ai kwarai da gaske galibi hadisansa ba su da karfi sai dai kuma shi wajen tafsiri hujja ne a wajen malamai sunansa abdurrahman ibn isma'il ibn abdurrahman ibn abi karima as-suddi wa min hada daga cikin ayat ta sauka a cikin halin tafiya shine wa atimul hajj wal umrata lillah wato ku cika haji da umara saboda Allah fa akhraja ibn abi hatim ibn abi hatim ya fitar da hadisi a cikin tafsirinsa an safwan ibn umayya daga safwan dan umayya qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam mudammikhun bi za'faran alaihi alaihi jubba wani mutumi ya zo yana wato ya barin da majikinsa shine mudammikh mudammikh shine mulattikh kamar wato ya fahimta majikinsa da da wato turare na za'faran alaihi jubba akwai ina sanye da wato riga riga haka wanda ake sawa a sama a jubba mudammikh mulattikh eh kaman ka ya watsa ma kansa fa qala kaifa ta'muruni fi umrati sai ce manzo Allah ya me kake umarni na me kake umarni zan yi a umara umrata fa nazalat fa qala aina fa nazalat sai wannan aya sai wannan wato a wato aya ta sauka sai manzo Allah sai ya ce masa aina sa'il anil umra me wa ke tambaya game da umra alƙi an ka siya baka to wannan rigan da ka sa kai a lokaci da shi ka sa riga na na ibada kuma ka sai kuma ka je kai wanka wannan shi ma ya da hanyoyi asalin sa ya da asali a cikin a cikin al-bukhari da muslim da kuma muslim imam ahmad da haka dai asalin sa asali ne sahihi da a yanzu ban iya tuna sanadin shi ibn abi hatim ar-razi kaga sai mu tsaya a nan insha Allah shi ma wannan dai kun ga wato a cikin halin tafiya ne aka saukar da ita to sai mu mu shiga wannan حرز الأماني ووجه التهاني مثل الشاطبية ina ganin tun da Allah ta'ala sa mun ƙara yi makakin sabon salo dama kuma ba wai nisa muka yi ba galibin kuma wasu ku da suka zo mun riga mun fara mun fara shi ita shafi biya da to da kana ga kaman mu a yi kokari mu haƙura kuma mu dawo baya mu da kokacin baki da da littafin Hamas al-Qur'an na al-Ajurri shi ma na ce mu dawo baya ba yawa ne da su ba insha Allah in muka ci karatun musamman da shi Hamas al-Qur'an na al-Ajurri shi ba shi da yawa saboda kila muka bi muka fafata maka ga shekarar mun gama insha Allah ta'ala shi ma wani tamu shi ne alkasim ibn firro bin khalaf ibn ahmad a shafi shafi can garin andalus can spain shi ba ispani ne ɗauki larabawa wanda suka tafi yan garin spain haka suka kai musulunci wajen kuma suka rinka shiga da auratayya da mutanen wajen aka haifar da malamai manya kusan yanzu duk sun duk sun wato musulunci sun ga kabe da dai bai sauran musulunci kuma bai sai a cikin kalan su ce babu alamun kalan auratayya larabawa ba duk wanda ya ga ba isfani to ko to ya san cewa wato akwai larabci tare da shi akwai kuma wato tsabon larabawa tare da shi ko daga yanayin idansa da yanayin gashin san ka gani ka san ba lawa turawa ne tsantsa ba to suna da cikin malamai da suka ba da gudunmawa mamakin Allah wannan littafi da ya rubuta ita kanta karama ce a babin sa kuma mu'jiza ce a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan littafi duk da littafin asalinta asalin littafin ba wai waƙe ne ba zube ne زبيني التيسير في القراءات السبع لا أبو عمرو الداني شي مو يتاشي يواجي شي أما يندي يواجي إن كوي مالا لكم أذن شي دي نلا ودن واجه شي كان سوى النن وتكرامة شي أو دنسا هذا التفاي da dama da ya rubuta ba wai wannan littafin shi ɗaya ba su ɗaya ba yana da wani kusan yanzu an bubbuga su akwai aqaltul qasaid al-mabumatu ar-ra'iyya fi rasm al-uthmani wannan yayi ne akan rubutu wannan a rasul Usmani da kuka sani kusan ba haka kawai rubutawa ba to wannan akan wannan shi yayi wannan rubutun yayi wannan wajen za ku ga Ayman Suwaid ya yayi tajikin ta Ayman Suwaid babban malamin tajwidin da sannan kuma yana da lazimatu azhar fi adl ayi shi kuma wannan yadda ake kirkin daga ayoyi su ma su ma ka ga shi haka ya yi rubutu ya faɗi manganin malamai da yadda ake yadda ake yadda ake kidayawa akwai ba'atul qur'an dai sauran littattafai da ya rubuta masu amfani malami ne wanda yake a dai wannan babin ya zama kamar kamar wato umda za ku ga da yawa makanta suna cewa din suna kawai sinadar suna cewa ko ta hanyar tsaiba ko ta hanyar durra ko ta hanyar shatubiya waɗanda duka da yare na malamai wanaye na ƙur'ani suna faɗa to mu abin da za mu yi a wannan za mu yi ƙoƙarin mu kusanto muku da abin ne in ko in kusanto mana da abin makaranta iya abin da malamai suka faɗa masu sharhi mai sharhi amma ba wai da mu ba muna da cikin ahalin kisas ba wataƙila ku dinga haɗawa da sharhin da malam nasir ya yi ba nasir ya haya mutumin jigawa ya yi sharhin tun daga farko a ƙarshe kuma ana nan ana daru fikir so in kwana kwa iya bi sharhi ne wanda yake ya fitar da ilimi da sosan gaske saboda haka abinda mun kai sharhi sai a je a koma tun da shi fannin sa ne sai a je yin abinda wato su ahal likata suke faɗi a yace ga kuma da yayi zamu kan hudu zan kawai sai mun gashi ko da baiti hudu yace bada'tu bismillahi fi an-nazmi awwala tabaraka rahmanar rahiman wa maw'ila وفنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وكلفت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا cewa bada'tu bi bismillah na fara da sunan Allah tun nahmi a wannan waƙe da nake yi na fara da bismillah awwala shine farko abin da zan fara da shi tabaraka rahmanan albarkatan ubangiji sun yawaita rahmanar rahima wanda yake ya siffanta da rahama da kuma jin kai wa mau'ila kuma shine ubangiji mau'ila abin madogara abin dogara mau'ila shine almalja wanda idan kana fatan wani abu to wajen kake zuwa in kana gudun wani abu to wajen kake fakewa shine mau'ila walan yajidu min dunihi mau'ila mau'ila shine malja'a haka ayan take sakin kafi wafan naiki sallallahu rabi ala riba sannan kuma na biyun ta magana ta dama farko al'amari za ka fara hakkin Allah ta'ala ta kula ce watan naitu kuma na biyun ta magana ta na biyun ta yawa kenan da faɗin watan naitu bi qawli shine shine zaka ta gari da nan watan naitu kalami bi qawli sallallahu rabi ala riba na biyun ta magana ta da maganan da faɗi na ya ubangiji kayi salati ya ubangiji Allah wanda ya halice ni kai salati ala riba ga wannan yaddajen naka shine ar-riba yaddajenka waye shi sunansa Muhammad al-Muhda wanda ubangiji yayi kyautansa ilan nasi zuwa ga wato mutane baki daya mursala a matsayin abin aiki magana yana cewa ana rahmatul muhda ko ni wato rahama ce da aka ubangiji yayi kyautanta zuwa ga mutane zuwa ga bayin albayinsa saboda haka shine ana yake cewa muhda wanda ubangiji yayi kyautan wato kyautan manzon Allah zuwa ga bayi tunda suna shiriwa ta hanyarsa wa itratuhu bayan na gama bayan na gama yi ma manzon Allah salati kuma ina kuma game salati na ya shafi mutanen gidansa ya itratu shine aluhum ya itratu aluhum wanda shi makusantansa dun ba sahaba sannan kuma ina game wato salati na ya shafi sahabbai dun ma man talahu ma'al al-ihsan sannan kuma ina gama salati na ya shafi duk wanda ya bi su da kyautatawa bil khairi wato ya bi su da kyautatawa da alkhairi wubbala a halin kasancewa waɗannan da na faɗa sahabbai da mutanen gidansa sun yi kama da wato mamakon ruwa wajen alkhairi alwubbal shine wato ruwa wanda yake mamako mai sauka da da yawa to sahabbai ga su da yawa ga su da alkhairi alkhairi kuma mai yawa shine wubbal ai fi hali kaunihim mushabbahina bil wubbal bil wabl wa sallaftu sai na kuma ukunta magana ta anna alhamdulillah cewa dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah da'iman da'iman abadan haka zan ci zan zama ina gode ma ubangiji ina masa kirari wa ma laysa mabdu'an bihi duk wani abin da ba a fara da cewa alhamdulillah ba ajdamul ulama abu ne wanda yake zai zama wato mai yankakken albarka shine ajdam al'ula ko al'ala eh eh to ajdam ajdamul ulala shine wanda yake zama mai yankakken dauka mai yankakken albarka wannan yana ishara zuwa ga wani hadisi ne da ya zo a babin cewa kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bihamdillahi aw bi bismillahi fa huwa ajzamu yana da yakacin albarka to hadisin da ya zo ta hanyoyi da dama malamai da yawa sun tanta sun ta magana akan ingancin sa to amma dai har wasu ma sun hasana shi su ibnu hajar al-asqalani da wasu daga cikin malamai sun hasana hadisi saboda zuwa ne ta hanyoyi masu yawa amma dai da yawa daga cikin malamai muhajjiquna sun rawanin hadisin an samu hadisin ta hanyar az-zuhri yana yake yake irsali zuwa ga manzo Allah kisa manzo ya faɗa wannan shine abin da aka san hadisin da shi az-zuhri bai da cikin manzo Allah ba dole akwai wanda ya gaya mishi kuma marasai din zuhri a wajen da yawa daga cikin malamai karrih wato kamar iska ce kamar kace iska ce saboda mutane masu faɗin ilimi idan ka ga sun faɗa wa ya gaya masa wato sun san akwai matsala kenan to amma sai qurra ibn abdurrahman shine ya ce ya ƙara abu salama daga abu huraira sai lokacin malamai ba su karɓi wannan ƙarin ba saboda ya zama ya saba ba amintattun almajina az-zuhri saboda haka hadisin dai malamai sun yi suna hujja da shi da dama amma dai da yawa cikin malamai suna cewa bai tabbata ba to sai mu shiga cikin at-tibyan fi adabi hamat al-qur'an na imam an-nawawi abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi ya rasu ɗari hudu a ɗari shida da saba'in da shida ɗari shida da saba'in da shida ya rasu ibn tabiya shekara goma ya rasu mutum ne wanda ba sai mun tsaya mun ta tattaunawa kan shi ba kowa ya san girman sha'anin nawawi tun daga littafansa tun daga da inda ubangiji sa littafansa albarka riyadu salihin al-arba'in an-nawawiyya da sauransu sauransu su al-azkar in ba dan yanzu an yi sunan musulun ba da ta alazra da safa ake karantawa to yana da tafai da yawa yanzu gashi kuma yanzu mun dauko ɗaya daga cikin littafin sa wanda yayi ma mahadata Qur'ani ladubba da dole sai a same su da shi in ba a same su na ladubban ba to kuma abin da suke yi ne bai su kyauta ma kansu ba kuma zai zama kamar hujja a kansu ba hujja ne gare su ba Allah ya kyauta mala ya ce ba shiga cin mukaddima kai tsaye kawai mala ta alhamdulillah dukkan godiya da kirari sun tabbata ga Allah alkarimi mai karamci wanda kuma siffanta da karamci a siffansa almannan ubangiji mai baiwa mai kyautayi baul ubangiji wanda yake mawadaci ma'abuci wadata wadata faɗaɗar wadata wal fadl kuma ma'abuci falala wal ihsani ma'abuci kyautayi allazi hadana lil imani wanda shine ya shiyar da mu zuwa ga imani wafaddala dina na ya kuma fifita mana addinin mu ala sa'iril adiyani akan sauran addinai wa manna alaina kuma ya mana ya mana baiwa bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaihi ta yanda ya aiko mana mafificin halittansa a wajensa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa afdalahum ladayhi kuma shine mafifici mafi karamcin halittu a wajensa sannan kuma shine mafifici a wajensa habibahu shine dai masoyinsa wa khalilahu kuma shine badadayinsa malamai suna da magana akan tsakanin habib da kalli wanne yafi wanne yafi amma ibn taymiya da sauran muhaqqiqun suna cewa khalil shi yafi khalil shi yafi daraja ta kulla ta fi daraja ta ta wato ta habiba saboda kan kace manzala khalilullah ya fi akan kace mishi habibullah wa abdahu kuma bawansa wa rasulahu kuma manzansa muhammadan anab muhammad sallallahu alaihi wasallam kama hadihi ibadat al-awthani sai ubangiji ya share bautan gumaka ta hanyar aiko shi wa akramahu sallallahu alaihi bil qur'ani kuma zalla Allah ta'ala ya karrama shi da qur'ani al-mu'jiza wannan qur'ani wanda take mu'jiza ce a wajensa al-mustamirra ala ta'aqub al-azman wannan mu'jiza wacce take ci gaba ake ci gaba da ganin wato yanayin da ta kace da bayi baki daya duk da zamani ya ci gaba da wato tafiya wasu na wakiltan wasu zamani wani na wakiltan wani in za wani zamani ya shuɗe wani kuma sai zo ya kufe makwafinsa suna kufe juna allati tahadda bihi al-insa wal jinna wanda ya wato jefa kalubale biha da wannan mu'jizan da ya sakar maza Allah ya jefa kalubale zuwa ga aljanu da mutane zuwa ga mutane da aljanu ya ajma'ihim dukkan su yace da su irin Qur'ani za su iya zuwa da shi kuma sun kasa wa afhama biha jami'a ahli zayri wa tughyani kuma ya rufe bakin dukkan ma'abota karkacewa da kuma ma'abota dagawa a ban kasa yasa ba za su iya cewa komi ba saboda sun san hujjar qur'ani hujja ce wacce take ba su iya wato mujaraci da shi ba wato biyan ko wanda ala hu rabi'an li qulubi ahli al-basair kuma ya sanya wannan qur'ani din ya zama damuna ne ga zukatan ma'abota basira wani ifani kuma ma'abota wanda suka san Allah ta'ala duk wanda kaga baya kanta qur'ani to alama cewa zuciyarsa ne ba ubangiji bai mai da ta zama koriya shar ba da qur'ani din la yakhlaqu ala kafatir radd yawan mai mai ta qur'ani baya sanya daga baya kaga ya ya tsufa wa taghayul ahyani kuma yawan zamani bibitan zamani kofewan wato zamani wani yazo ya shude wani yazo ya kofe shi wanda baya sa daga baya kaga qur'ani ya canza wa yasarahu lidhikri kuma gashi ubangiji ya sauƙaƙa shi wajen ambato a baki hatta sabharahu sigarul wildani har ma ƙananan yara suna iya haddace shi wa damina hifzahu min tafarruq at-taghayyur ilayhi wal hidani kuma ubangiji ya lamunci kiyaye shi akan gabarin wato duk wani abu da zai ka iya shigan shi na caccanzawa ko kuma yanayin wato jujjuyawan zamani samun qur'ani ya canja ba za ka samu qur'ani ba zai canja ba wa huwa mahfuzun bihamdillahi wa fadlihi shi ƙur'anin abin kiyayewa ne an kiyaye shi da wato da godiyan Allah da falalansa makhtalafal malawani a a duk lokacin da wato dare da rana suka suka wato suka suka shuɗe almalawan wannan ana faɗan sa allailu wan nahar saboda na daga almalau tafiya tafiya na wato na abu saboda dare idan ya zo zai tafi sai rana ya zo rana idan yini idan ya zo dare ya tafi ta wani ta'aku ya gurbu hadisan kamar da Allah ta'ala faɗa to shine almalawat na'am a wannan shine yanayin asairu muta'aqi tafiyan da in kai tafiya wani zai kofa makofin ka ka tafi wani zai tsaya a makofin ka to wannan shine almalawat shine suka can suka ce Allah wannan ha to shi an kiyaye shi cikin falalan ubangiji da kuma godiya gare shi a sassaɓawan dare da rana wa waffaka lilitila'i bi ulumihi man istafahu min ahli al-hifz wal itqan kuma ubangiji ya datar da wato damuwa da ilmukan qur'ani duk wanda ya zabe shi duk daga ubangiji ya sa ya zabe kana kula da lamarin qur'ani to ubangiji ya zabe kai daga cikin ma'abuta hazaka ma'abuta kuma wato itqani itqani shine kyautata ilimi fajama'u fiha min kulli fannin ma shara ma shari'u lahu sadru ahli al-iqani sai suka hada suka tattaro a cikin wannan mujiya da ubangiji ya saukar na qur'ani kowane fanni abinda idan da mutum zai tsaya karanta to suka ta na masu yaƙini zai zama ya wato ya yayi daga wani abu da ya dame su kan Qur'ani za su ga sun samu waraka ahmaduhu ina gode ma Allah ta'ala ala zalika wa ghairihi min ni'amihi akan wannan ni'imar Qur'ani da kuma wani ma Qur'ani da ya zama da ya mana na ni'ima Allah sai la tuhsa wanda ba za mu kirgawa ba khususan musamman ala ni'matul imani akan ni'imar imani was'aluhu al-minna kuma ina roƙon ubangiji al-minnata falalansa da kuma wato ni'imarsa alayya gare ni wa ala jami ahbabi da kuma dukkan wato masoyana wa ala sa'il muslimin da kuma wato dukkan sauran musulmai ina roƙansa wa falalansa a birr wani gami da wato ya yadda da ni wa ashhadu kuma ina shaidawa Allah ilaha illallah ba wa mutane da gaskiya sai Allah wahdahu shi daya la sharika lahu bai da abokin tarayya shahadatan shahada ce wacce nake yin ta muhassiratan lil ghufrani wacce take za ta samar min da yafiya da gafara munqidatan sahibaha min min al-nirani za kuma ta tsiratar da ma'abocinta daga wuta muwassilatan lahu ila sukunil jinani zai za kuma ta isar da wanda ya faɗe ta zuwa ga wata masauki na aljannatai to sai mu tsaya nan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to sai mu shiga cikin wannan littafi na al'ajuri shi ma gaggawa ƙoyi 30 ne 129 shi ma dai wannan malamin namu al'ajuri abubakar muhammad ibn hussein ibn abdullahi al'ajuri babban malami ne da ajur wani waje ne kamar anguwa ce a bagadada da daga cikin manyan malaman hadisi wanda kuma suka damu da na dubba da ilimi yana da akhlaqul ulama da mun fara karantawa amma dai yanzu mun sirri saboda dalilai na karsi abubuwa su yawa kuma yana da akhlaqul ulama yana kuma da adabu akhlaqu hamatul qur'an da bi'u na ma'abuta qur'ani shi ba mun dan yi nisa amma tunda dai kamar da na faɗa ba da shi ma iya dawowa baya insha Allah ta'ala tun da ba shi da yawa kuma karatun za a sa shi a cikin wani kama kuma na musamman insha Allah ya rasu 360 bayan hijira a kai tsaye mu shiga cikin wato wannan dinsa da mukaddimarsa wannan wannan wannan isnadi ne kawo akan da isnadin isnadi ne zuwa ga asalin shi ma wallafa kawo gashi ya ce akhbarana shaykhani salihani thiqatani الشيخ تاج الدين ابو العباس احمد بن علي بن ابي الفضائل العكبري الفقيه الشافعي وشيخ كمال الدين أبو حفص وعمر بن محمد بن محمد بن حسين السبط الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي محمد عبد الرحيم بن محمد بن الزجاج قراءة عليه وأنا أسمع في يوم الجمعة حرانا يافدا السادس عشر من شهر ربيع الآخر من سنة 33 و700 في مسجد السلامة بدال الخليفة المشرقي ببغداد قيل لكما أكتي مسجد أخبركما الشيخ الإمام العالم مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مر... بن مولود بن محمود بن بلدجي إجابة عليه فأقر فأقر به وأنا إجابة كده قال أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد الصالح أبو بكر مسمار ابن عمر ابن محمد ابن رويس النيار المقري البغدادي سماعا لجميعه آه قال أخبرنا أبو الفضل محمد ابن ناصر ابن محمد ابن علي الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن علي الطريبي قال أخبرنا أبو الحسن علي ابن أحمد ابن عمر ابن حفص الحماني رحمه الله تعالى قال أبو بكر قال قال أبو بكر محمد ابن حسين ابن عبد الله الآجري شي كده to ya fara ce fa inni qailu ce ni zan zan yi magana wa billahi atiku kuma da ubangiji ne na na wato dogara nake na kuma wato yadda litaharris sawaba da shi na dogara wajen intizaji daidai min alqawli wal amal na wato abinda zan faɗa ko abinda zan aikata a haqqu ma astati'u bihi alkalama ina cewa rabi tantantan abinda zan buɗe magana da shi shine alhamdu maulana godiya ga majibincin mu alkarimu mai karamci shine ubangiji wa afdalul hamdi mafificin kuma godiya ma habida bihi alkarimu nafsuhu shine abinda shi ubangiji nan mai karamci ya ya wato ya ba kansa da shi fa nahnu nahmaduhu bi haka wa zamu gode masa da shi zamu kuma mai shi da shi fadin sa cewa alhamdulillah dukan godiya sun tabbata ga Allah alladhi anzala ala abdil kitabu wanda ya sauka ba bawansa da littafi walam yaj'al lahu iwaja bai sanya wani kaucewa ko fallara ga qur'ani ba qayyiman qur'ani ne wanda yake a miƙe liyundira ba'san shadidan wato saboda wato ya gargadi da wani wato kunci ko azaba mai radadi da zai zai samu kafirai su kauce ma da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da'awar Qur'ani lillahi da wanda yake wannan azaban daga wajen ubangiji za a same ta wa yubashshirul mu'mina kuma yayi bishara ga mu'minai alladheena ya'maluna salihati wanda suke aiki nagari anna lahum ajran hasana cewa suna da wato ladadaki masu yawa ma fi na fihi abada kuma za su zauna cikin wannan ladan har abada walhamdulillah kuma ina ƙara cewa dukan godiya da kirari sun tabbata ga Allah allazi lahu ma fi samawati ma fil ardi wanda abin da ke cikin sammai da kasai nasa ne wa lahu alhamdu fil akhirah kuma wata godiya nasa ne a lahira wa huwa alhakimul khabir kuma shine shi mai hikima ne kuma wato masani alkhabir shine wanda ke mai zurfin sani ya'lamu ma yarju fil ardi ubangiji ya san abin da ke shiga cikin ƙasa وما يخرج من هذا أبدا كي فتوة شين كسا وما ينزل من السماء إذا أبدا كي سكوة دقى سما وما يعرج في هذا أبدا كي هوا زوا سما وهو الرحيم الغفور وبنجي ميزن كأين كما مي غفران أحمده إنا قولي مسا على قديم إحسانه أكام وتوي توتينسا تتتلهم توتيي وندك باشي دفرفو وتواتر نعمه da kuma yanda ni'imominsa ce bibitan juna hamda man ya'lamu anna maulahu al-karim irin godiyan wanda ya san cewa majibincinsa ubangijinsa mai karamci a allama ko malam ya kun ya'lam ya sanar da shi abin da can bai sani ba wa kana fadlullahi alaihi azima kuma da makalan ubangiji ga bayinsa ga wannan bawa nasa mai girma ne was'aluhu al-mazid min fadli to ina ne ƙara neman falalan ƙari na falalansa gare ni wa shukura kuma ina gode masa alama ta faddala bihi akan abin da ya mun baiwa da shi min ni'amihi na ni'mansa innahu zu fadl azim ubangiji ma abuci falala ne azim kuma mai girma wa sallallahu ina yin salati ala muhammadin ga annabi muhammad wa abdihi bawansa wa rasulihi kuma manzansa wa nabihi kuma annabinsa wa amini kuma amintaccensa ala wahayi akan wahayinsa wa ibadi ko amintaccensa akan bayinsa salatan salat wata irin salati nake masa ta kunu lahu ridan wanda ta zama wato kamar wato yarda ce a wajensa walana biha maghfira kuma mu a wajen mu salata idan muka yi gafara ce za mu samu wa ala alihi ajma'in kuma ina yin salati ta shafi mutanen gidansa baki daya wa sallama kuma ubangiji ya amintar da annabinsa da kuma mutanen gidansa baki daya tasliman amintarwa kafiran mai yawa tayyiban kuma mai daɗi tsarkake sai mu tashi amma ba ni ko akwai mace ne to ban sani ba wannan tana ka kawo mana shari'i muqaddima ce ta ibn taymiya da ta muna kanta matanin ne to kuma shi sai ga shi a babu shi da tashi ya kawo mana shi mai shari'i ban gane ba eh a wannan nashi ne wannan aka shi ce dama wai ne wannan ba wannan eh na jin ba komai sai makanta na na ibn sami nan ai shi shi ma shari'a ne sai makanta dai dan kadan ibn taymiya ya rasu da 61 ya aibe da 61 ya rasu da 768 kamar da muka sha faɗa tun ba rasuwarsa ba mu san wani malami da ya yi hidima ba wannan addini yadda ya wannan bawa Allah ya hidima ba ubangiji ya sanya yana da a kusan ilmuka baki da kamar suna gaban goshinsa yana ɗauka abin da ya ga dama kuma yana barin abin da ya ga dama ilimin qur'ani ilimin sunna ilimin hadisi ilimin fikihu ilimin lugha larabci duk ba inda wannan ba Allah bai da haddi haddi ko mai karfi musharaka ce kawiya yake da ita da shi da asalin manyan malaman wajen idan a hadisi ne za ga yana da musharaka kawiya yana tarayya da manyan malaman hadisi in kuma qur'ani ne ko tafsiri za ga yana da tarayya a karfar tarayya tare da manyan malaman qur'ani balle kuma sauran ilmuka na fikihu da sauransu to wannan littafinsa ne da ya rubuta a cikin muqaddima wanda muqaddima ce ya fada akan wato yanayin usul shika-shikai da mutum zai bi wajen tafsir Qur'ani a wani abu da baka mamaki wannan ba wai ya ya tsaya ne ya shirya ya rubuta ba inda tsayawa ya shirya ya rubuta to da me za a gani kenan kusan har yanzu duk wannan field wannan usul tafsiri zai zama wani field a tsagar tafsiri na musamman da kuma galibi uwa maba da mama na wato abin da ake da shi dukkan abin rubutu da aka yi da galibi suna dogaro da littafin wannan usul tafsir na ibn tabiya so ne fi tafsir shi kuma za ku ji can gaba yana gaya cewa to kun tambaye ni dai in ba ku kaza in ba in ga mu kaza kan shiga shiga na sanar da za a yi tafsiri to ga dai abin da zuciya yanzu ta ta iya ta iya halartowa wato zuciya ce ta halarto yanzu ba wai abin da yanzu ya gama shishiryawa ne sannan ya rubuta ba ibn taymiya kenan galibi rubuce rubucensa da ka yake rubutawa galibi abin sa yana kwakwalwa yana zuciyarsa shi yasa zaka ga wani lokaci inda ake iya samu dan adam ya dan ya samu talabi ya misali ya ce hadisi na cin bukhari ba cin bukhari to tunda ai galibi da hadda yake abin sa to kuma wannan ba za ka iya abin nan ba ba za ka iya wato amintuwa ba kana iya samun kaga inda malamai ce masa jara a wasu wurare to za mu shiga sai a fayi da sharhi na ibn Uthaymeen ba laifi sai a fayi sharhi ibn Uthaymeen da abin da in ya faɗa sai mu shiga sharhi nasa sai mu duba malai ta alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما وانا انا كنت انا كنت خطبه الحاجه ana kiyar da khutba wacce take mazala yake gabatarwa ibn taymiya yana daga cikin malamai da inda ya raya wanda ya raya wannan khutban a littafin sa ibn taymiya yana daga wanda ya raya wannan irin wannan khutba da yanzu za ga galibi da zai khutba da irin da irin ta muke yi khutba ce da mazala yake yi duk yayin da zai yi wasu abubuwa yana da wata bukata da yake son isar mabayi to sai ya yi ta bayan ibn taymiya to wanda ya ci gaba da da wato ya yi littafi kacokan kan wannan wajen ya kuma tabbatar da wannan sunna bayan kasa shi ne shafa albani yana littafi da ya akan kurbatul haja to kusan ibn taymiya shi ne ya fara buɗe wannan gaskiya a cikin malamai sosai ya zama da malamai suka yi kurubun su haka kaga kamar yanzu gashi Allah ya yi kurba sa kawai yayi amma sai ya zama ibn taymiya galibi a tabbata shi yana fara da wannan kurba shafa albani kuma shi ma daga baya sai ya zo ya rayar da wannan sunna din Allah ta'ala ya rayar da su kamar da suka rayar da sunna alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ana iya samu dan kare kare haka amma dai lubbun dai abin tunda dai ibn taymiya shi ba tara hadisan yayi ba shaykh albani shi tara hadisan yayi saboda haka nashin sai zai zama tace asali ta manzo Allah dukan godiya da kira sun tabbata ga Allah nasta'inuhu da muke neman taimakon sa wa nastaghfiruhu ko muke neman gafaran sa wa na'udhu billahi min shururi anfusina ko muke neman tsarin ubangiji daga sharrin kawunan mu wa min sayyiati a'malina kuma wato munanan ayyukan mu suna da matsari daga gare su man yahdihi Allah wanda ubangiji ya shirya fala mudillahu ba wani mai batar da shi wa man yudlil duk wanda ubangiji ya batar fala hadiya lahu ba mai shirya da shi wa sharu ila shaidawa Allah ilaha illallah ba mata da gaskiya sai Allah wahdahu shi daya la sharika lahu bai da abin tarayya wa sharu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa annabi muhammadu bawan sa ne kuma manzon sa ne sallallahu alaihi wa ta'ala ya masa salati wa sallama kuma ubangiji ya amintar da shi ya ba ya mishi ya saukar da aminci gare shi taslima aminci mai yawa قال شيخ ابن عثيمين ابن عثيمين يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذه الخطبة وانا خطبة دما يي يسمى خطبة الحاجة انا كنت خطبة وتتكي واتو متن زي يتسوي وتبقى تاشي يخطبها الانسان عندما يريد ان يتكلم عن حدث يريدها متن زي بودي wannan zai bude da wannan khutba din ya faɗe ta a lokacin da yake da wata bukata da yake son isa sawa'un kana zawadan a lokacin aure ne aw ayi shay'i ko ba menene ne ma ya kaji da yake son ya yi fi umur dini a lamarin addinin sa duniya ko addinin sa lamarin addinin sa ko duniyar sa wani hada dan haka ma tusamma khutbat al haja ake ake ake kiran wannan khutba khutbat al haja wa hadhihi al khutba taqaddama al kalam alaiha yace wannan khutba bayani ya gabata akan ta wato kamar yana magana da a cikin darsa da muke yi da muka gabatar a baya wa yunabbihu al ana ala faqaratin fiha amma dai anan zamu faɗi zamu fadakarwa akan wasu daga cikin wato bangarori na khutba din wa qawluhu shine fadan Allah ta'ala man yahdihi Allah fala mudilla lahu duk wanda ubangiji ya shirya ba wani mai fatar da shi ma ma'ana man yahdihi Allah me yace ce me yace ce ma'anar wanda ubangiji ya shirya man yuqaddir Allah lahu al-hidayah shine wanda ubangiji ya kaddara masa shiriya fala ahada yastati an yudillahu to ba wanda ya isa ya fatar da shi wa kadhalika kuma haka nan ne abun yake ba la ahada yastati an yukhrijahu min al-hidayah ba wanda ya isa ya fitar da shi daga shiriya idza hudiya hidayat at-tawfiqi mutukar aka riga aka shirya da bawa shirya ta taufiki ta fuskantarwa ubangiji ya fuskantar da shi zuwa gare ne to ba wanda ya san fatar da shi uban yubdil dole ubangiji ya fatar da shi fala hadiya lahu ba mai fatar dole ubangiji ya fatar da shi ba mai shirya da shi ai man yuqaddar lahu balala duk wanda ubangiji ya kaddara masa aw man yuqaddir lahu balala duk wanda ubangiji ya kaddara masa bata fala ahada yahdi fala ahada ya ya faɗa naka eh to fala ahada yahdihi ba wani wanda zai shayar da shi sawa'un kana fi dalala wa arada ahadun an yantashilahu minha am la daidai ne mu ce yana cikin bata ne sai wani yake son ya cire shi daga bata din ko ko a'a mutakar da ubangiji ya riga ya batar da shi to shi kenan ba bai yaushe da shi wa qawluhu fadin sa ashhadu ashhadu ina shaidawa ma anna al-af'al allati qabla hadi wa min al-'azama inna alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru kaga anan yace ashhadu duk da a farko cewa ya nasta'inu wa nastaghfiru wannan bami na al-'azama al-mu'abbiru nafsahu qalu suka ce la'anna al-ifrad yunasibu tauhid saboda ka fada da bakin ka karka kawo jami ka kadaita a bakin ka aji ka kadaita cewa ni ne nan nake fada cewa ina shaida fata da gaskiya sai Allah shi ya bada cewa tauhidi واشهد ان لا اله الا الله هذا توحيد الله عز وجل anan kaman ka kadai ta ma ubangiji cewa shi zaka shi kadai zaka bauta ba fasal ansab an yuwahhida lafzul fi'l tunda ka kadai ta tauhidi ma Allah ta'ala sai zama ya dace shi ma fi'ilin ka zama ka kadai ta shi ka ce ka kawo shi takade ka kawo mishi wato bamiri na ana ba bamiri na nahnu na almu'azzimu nafsahu ba wala yu'ta bin nuni dala ala al'azaba wala yu'ti amma ba zai zo da wato nunin anan ba wacce take nuna al'azaba أو أو على المتكلم الدالة على العظمة أو على المتكلم ومعه غيره وكما هو الذي نونا من مغانا كما هو ننسى لجمعي كنا آه سي كاو جمعي سبو سي كاو إفرادي عند شيما توحيد يكي مفرد ne shi ma sai kawo ifradi to sai kawo ifradi saboda saboda wato ya dace da shi ma'anar tauhidi din to sai mu tashi anan amma ba'du ko ina ganin ai a zuwa kawai za mu karanta abu shi ne kawai zamu zamu wanda an ce nawa muka yi minti tawa ya abu da biyu minti nawa muka yi duka minti arba'in da yan kai ne so an da guda biyu ne kawai mu yi ba ila muka yi awa ɗaya da yan kai kawai zai zama ba wajen a kai awa ɗaya da rabin ba wannan kitabun zuhud kitabu zuhur wal wasiya littafi ne da yake magana akan gudun duniya da kuma tunatarwa akan duniya ba gidan gida ne na karau ba gida ne na wato zaunau ba ka je ka zauna kawai ka shan take babu abin da kake yi sai abin da yake bai dace da masu imani ba ana danganta ma shi ali bin Hussein zain al-Abidin shi dikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to danganta mashi ake dai na ta kokari in gani menene ingancin danganta masa da ake yi amma dai gaskiya ni har yanzu ban sami wani waraka ba da kila zan ƙara tambayar malamai mu ji mu ji me yasa suke cewa an samu dalili ne mai ƙarfi cewa wannan shine ya rubuta ko kuwa to ba ta ko da ba shi ya rubuta ko ba shi ya rubuta ba abin da yake ci da abu ne mai kyau da haka zamu zamu karanta sai mu zamu dan karanta dan baitin koya dai dan lokaci sai mu wannan قال شيء وصلى الله على النبي كتاب فيه أشعار تجلى عن القلب المغفل كل رين يوالي قولها نفقا ووعظا وتذكيرا علي بن الحسين وانا حكى حكى سكف ده كتاب وانا وانا لتافي ني da wato na kawo maka fihi ash'arun a ciki akwai waje tujalla kullaraini wanda take yaya dukkan wani tsakan zuciya an anil qalbi daga zukata almughaffali daga zuciya almughaffali wata take tarar kana tana cikin wato imuwa tarar kana ta shiga cikin lamarin duniya baki daya a bata damu da lamarin lahira ba to wannan littafi nan za ta zai taimaka ma wannan zuciyar ya cire mata wannan tsatsan da ke cikinta yiwali qaulaha yiwali ali ibn husaini ali ibn husaini ali dan husaini shine yake bibitan fadin wannan baitika na sakan wato shine ya kawo ɗaya bayan ɗaya bi da bi yadda za ka kawo shi shi haka ya kawo shine shi ya faɗi wannan eh wannan waƙen wa wa'aza kuma shine ya wannan wa'azi wa tazkira kuma shine tunatar da dukkan mai karatu ya san abin da ke kansa ya yi shakan harfa ba shi harfin al'alif ya fara ki tabaraka bil ula wal kibriya tafarrada bil jalali wal bil baqa wa sawwa al mauta bayna al khalqi turra fa kulluhum raha'in lil fana ودنيانا وإن ملنا إليها وقال بها المتاع إلى انقضاء ألا إن الركون على على غرور إلى دار الفناء من العناء فقاطنها سريع الضعن عنها وإن كان الحريص على الثوائي yace tabaraka albarkatan ubangiji sun yawaita zullu ula ma'abuci daukaka wal kibriya da kuma kasaita tafarrada ubangiji shine wanda ya kadaita bil jalal da girma wa bil balaqai da kuma wanzuwa wa sawwal mauta bainal khalqi kuma shine ya sanya mutuwa daidai wa daida ga kowa kurran dukan su kowa sai ya dandanne mutuwa ba wanda zai iya cewa shi ba zai dandanne mutuwa ba fa kulluhum dukkan halittu rahai rahai bil fana'i an dabaibaice su da karewa sai sun kare wa duniyana ita wannan duniyar tamu da kake gani wa in billa ilaiha ko da muna karkata ma duniya wa qala bi hal mata'u kuma da jin dadi yayi mana yawa a duniya din ilan qibai to karshen al'amari zai kare eh ma indakum yanfad wa ma inda Allah baq ala inna rukuna ala gururi to idan ya tabbata ko duniya za ta kare to kaga ashe mutum ya takarkare akan abin da yake ru'i ne ila darin fana'i wato ala gururin ila darin fana'i abinda zai je kai ka zuwa ga gida mahalakan ka gidan karau min la'ana'i wannan yana daga cikin wato abinda zai kawo maka tafkewa da gajiya tunda ba za ka iya dogaro da duniyan ba faqatinuha wanda yake zama na duniya sari'u ba'ni anha za ga yana gaggawan barin duniyan daga baya wa in kana al-harisa ala sawa'i ko da kuwa shi a ransa za ka samu shi ai yana son ya tabbata ne a duniya amma da duniya ba ta bashi ba duniya budurwar wawa ko da ya zauna ya ce shi duniyan yana son ya cigaba zama a duniya to duniya dai ba ta bashi ba daga baya ubangiji sai ya zo ya kawo shi mutuwa kullu bin unsa wa in tsala salamatuhu yawma ala alil hadba mahmudu to wannan shi da abin da fara budewa da shi haka za mu je tafiya babu abin da zai dinga tana bane sai mutuwa sai kuma gudun duniya din Allah ta'ala ya ya taimake mu insha Allah ina ganin mun kawo ƙarshe sai mu sai mu dakata ana insha Allah ta'ala abin da muka kanta dai Allah ba mu lada abin da muka sarrafa ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in